إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مجل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara durmu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke gurkar kada abun nan da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata hudu ga wata na safar hijira shekara 1442 wanda ya dace da 22 ga wata na tara shekara 2020 yau insha Allah za mu darasi na 40 a cikin littafin buluga maram darasi na arba'in insha Allah ina ga ƙarshen karatun mu jiya na sati da ya gabata hadisin abubakara na wanda kamin ya shigo sahu ya yi ruku ya shigo ya yi dugu-dugu ya shigo kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce mishi Allah ƙara ma kwaɗai kaka ƙara to wannan bayanin da muka yi a sati da ya gabata kamar da yake cikin tamaman minna albani rahimahullah iya bayanin a cikin abin da aka diba me ya kai kara cewa wannan wannan gudu-gudu shi na annabi hana ka zo da gudu-gudu ka shiga gudu ne manzo Allah ya hana a shiga cikin sahu amma maganar kayan ka zo ka yi ruku'i ya tabbata hadisi ingantacce na aikin sahabbai irin su Abdullah bin Zubair irin su Abdullah bin Mas'ud yin haka aikace na maganar kai ruku'i in kana ga kayan ka zo za a taso daga ruku'i ka shigo masallaci kana da dama kai ruku'i daga inda kake kuma kai dugu-dugu ka shigo ka shiga sahu ko da kayan ka zo sahu an taso ka samu wannan ruku'i ka samu wannan raka'a shi wannan ya tabbata a kan kenan shi ne amma maganar wannan zargi da aka yi maganar ƙara maganar gudu gudu gudu shi ne za mu gani a gaban shi Allah kuma kenan yanzu za mu tashi hadisi na cewa an wabisa ta bin ma'abad radiyal an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ra'a rajulan yusalli khalfa as-saf wahada fa amarahu an yu'ida salah wa bisa ibn Umar ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum iya sallah bayan sahu shi kadai annabi mai umarnin ya sake sallah gaba daya kenan ya tabbata la salata lil mufrad harfa saf babu sabba babu sallah ga mutum shi daya a bayan sahu babu sallah la salata lil munfarid khalfa saf babu sallah ga mutum ya sallah shi daya bayan sahu amma nan shi ma bayani da yake cewa inda wuri inda wuri a sahun ka zo baya ka tsaya shi ne babu sallah bayan wannan dai ruwaya cewa ta inganta ta ce manzan sai ya ga wani ya sallar bayan sahu shi da ya ce sake sallah ruwa da mam ahmad haka abu daula tirmizi kuma ibn hibban ma ya inganta hadisi walahu wata ruwaya daban ta ibn hibban an talqa bin ali radiyallahu anhu لا صلاة للمنفرد خلف الصف باب صلى قامتين شي كدي أباين صفو باب صلى wannan duka iya ma bayanin cewa inda akwai damar shigar ka tsaya kai sallah ba sau shi na bakar sallah wazarar tabarani fi hadisi wafisa ala da halta ma'ahum a wishirar rajulan nan abin da ke so ya kawo maganar hadisi na sama na wabisa na da manzana banin bawan Allah ya sallar shi kadai ya ce mai ya sake salla shi wa annabi ya ce mishi ala da halta ma'ahum aw tarata rajulan da ka shiga sahun mu ko kuwa ka janyo wani a cikin sahun ka tsaya tare da shi a baya wannan ruwaya ta biyu ta janyo wani ba ta da inganci ka janyo wanda daga cikin sahu ka maida shi baya abinda ake gwagwarmaya don sahun gaba ya zo tun da ya samu sahun gaba kurin ka zo ƙashe ka maida shi baya ana kwanin gima da zai kama abinda ake gwagwarmaya a zo da wuri a sa samun sahun gaba ya zo tun da wuri an hakan ka zo ka janyo ka maida shi baya haka kuma matsala to da wanzan azin da mu inganta ba ruwa da ba ta da inganci kuma da ruwa ya kama albani cikin zaman mun ya kama sa'ala annabi sallallahu ya magana ma kan cewa Allah ya yanke ya Allah ya yi la'anta ga wanda yanke sahu kaga sahu ne bata iya sahun gaba ka je ka cire mutum guda da sahun gaba to da wanda ya sa ruwa ya ba ta da inganci kuma kenan kan maka da ne wani wani ya ko cika ko iya kaka ji kun kubce ko ba ta da inganci almuhimmi dai cewa kurin idan ka zo sau a kori bai dace ya kai sau kaɗi a baya in kai gaba ka sallah magana ke amma idan babu wuri ne ya cika kaf sannan kuma da ba matsala baka janyo wani kuma baka baka baka laji in ka kan nan وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فسلوا وما فاتكم فأتموا abinda yake wannan ruwaya ta Abu Huraira ruwa da Bukhari ya ka Muslim ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sami'tum al-iqama idan kuka ji iqama famshu ila sala ko tahi zuwa sallar da aka tada iqama kuma ta za ku wannan tahiya wa alaikum mustakinata wal waqar ku tayi cikin nutsuwa ta gababuwa da ta hankalin ku cikin nutsuwa wannan shine hujjar da masu masu ganin maganar iqama a lasfika suke dogara da ita ganin cewa ashe ana daga ikama a ji ikama a nesa hatta kai mutum zai ji ikama a ce zo a hankali ta wannan ce suke kawo magana a kan shi duk da cewa abu ne sananne kenan kaga ikama kenan tana bukatar daga murya tana bukatar ita ma a ji ta eh maganar da ake magana cewa alasfika magana bambanta ikama da kiran sallah ganin abu ne sananne cewa kiran sallah ana hawan sama a yi don ana buƙatar kirawo na nesa ita kuma iqama ba ita ba ka shar'anta don kirawo na nesa kama yakan yi mutum mai sauti idan yana ta da iqama na nesa zai iya ji gaske magana zai iya ji kenan wannan jin da zai yi kenan ya ba da damar magana kenan daga murya ita kanta iqamar illa amma ba ta kai bana magana na kiran sallah saboda shi aka yi ungunji kenan kuma an samu daga abdullahi bin umar ne cewa yana daga gidan shi cikin masallaci ke iya jin ikama an ta da ikama ta sallah da wannan kenan iya karanta abin dai kenan ka a ba abin zahi da yawa na daga ikama kanta saboda ganin wannan ruwayoyin suke sake wani magana kuma abin ne da ya tabbata cewa ana jin daga nesa matsalar da muke samu a yanzu ta mutane dogara ko juya abin sai suka mai da ganin ana ba a gane bambancin ikama da kiran sallah a wuri guda za a yi kiran sallah kowa iya ji amma idan za a tada ikama ba a laspika ba wani zai iya cewa an yi turamfan shi ma gaba daya an yi doye su ma na kama an yi laifi ba za su zargi ladani biyu ba abinsu ganin abin da aka shar'anta a kirawo su yanyi amma in suka mai da yanzu ikama mutum ya hira shi ya harkar shi sai an kare komi ya ji ikama ta shi wannan za ta kai in ba a yi ba ikama za su fi gaji kan matsala da an mai da abin kusan guda ne ba mutu akwai bambanci duk da za ta ga murya ta ikama ba ta kai ba ta kiran sallah shi da daga cikin abin da ya ka mai zahi da yawa ya ce idza sami'tum al-iqamata famshu ila salat in kun ji iqama ku tafi zuwa ga sallah wa alaikum as-sakinata wal waqar kuna da nutsuwa ta gangan jiki da ta hankali cikin nutsuwa ba kanan ba gudu gudu kuma ba magana ta hankalinka a kwance hankalinka a kwance kuma ba gudu gudu wala tusri'u kafu gudu gudu ba ku gagawa da yawa fama adrakatum fasallu abinda kuka riska ku sallata ta fama a zarfin ta wannan jamhur ke cewa kenan ko tahiya ka samu a sallah ka samu sallah dan yayin tahiya yanki ce daga cikin yankin sallah ta fama a zarfin da abin da ka suka yace fa sallu wa ma fatakum fa atimmu abin da ya huce ku kuma sai ku ciko wannan shine na maganar cewa asalin rigima da ake yi ta ta maganar ramuwa za ka yi idan ka samu misali don gaga cewa yi fama a darakatun fasallu abinda ka rizka ka sallata amma fata kun fa'atinmu to wannan lafazin na fa'atinmu wani wuri ya zo faƙadu wanda kuma ya inganta mas'alar nan rigima ce ta abinda ka samu mutane mahi yawa don ganin musu bukanci ke yawa kuma da sabanin malamai kan wanda ya samu sabuki ya samu raka ɗaya da liman ko raka biyu da liman ya zai ci ko sauran sallah akan mazhaba ta malikiya cikin anan ta shahara haka akwai mutane karatu su a malikiya suna kan riki hadisin faqadu na ramowa akan ramowa sai suka mai wani wani tawili duk cewa ba zahirin hadisin bane ba da su jamhur suna cewa maganar faqadu da fatin mutuna fa zibran da sun qur'ani sunna ya ka maganar faqadu faqata hun sabana faqata hun sabana Allah ka ya yake lafazin faqata hun akan magana aiki ne yayi magana wuri da suna ta magana faqadu ba anan ne bane wara ma wa irin watan tawila to al muhim ne malikiya da hanafiya suka rike maganar ramowa me aka ce ramowa kenan ka samu isharar ka abi ta karshe me ya wuce ka fatiha da sura ko a bainako ya ce ya kara musu haka malikiya take da hanafiya to inda ta gama ta rabu da aka tahi su a hanaf sai suka ga ce a su a hanaf su suke da ake da dadi su zuzurutu a ramu gurin a ta ramuwa zai misali kasa magarba raka daya a masaba ta hanafiya suna an ce ya ramu gaba daya kenan za ka kawo fatiya da sura to su baka zama baka zama sai ka tuku sai ka ramu sai ka kawo kuma ta kufata da su baka zama ta maiki sai kuma ka fata da sura kuma a bayan ba za ka yi tahiya shine zuzurutun tawilun amma da kai to su anan maliki sai ga wannan bataiwa sai suka toyi suka raba kawa suka ce banan af'al wa qad al aqwal sun yarda wajen kawul aramu amma wajen aiki ba tin mu zai shi yasa suke cewa an ka samu magariba raka daya tunda ba tun muna na za'i aikace sai an ka raka ta biyu zama za'i nan sai rufa atin mu wani aiki sai rufa atin mu cikowa za'i kaga wannan karaba hujja cewa abin da ka samu shi ne rukan sallaka da ka ta bi misali a misali an takan gaya ne ya miki ina a hanaf to ya su ce anan sun yarda anan fa atin mu za'i ya zamana a yi tahiya ka fata da su a zama a tahiya ko a tashi a kafata da sura a bayyane haka ke wata mata malikiya a mazabatan jamhur muje malamai kuma ta da sabayan cikin kamar imamu nawawi sun majamu ta ce majamu ya ka hatta irin su umar sun sa abdullahi bin umar da wasu cikin sahabbai da manyan malamai suna kan mas'alar nan nan sun fa'ati mu kurin abin da ka samu kudin da liman abin mu ga yasa in gane abin kurin in ga masallaci in me ka samu da liman sai ka kaddara shine farkon sallaka ka huta kan haka me haka sai da zai zubar da kamar kaɗaya da liman sa kaɗa yan samu misali misali misali misali azawa ba kaɗa yan samu ka san me ake alaka ta gida azawa fatiya da sura azama ta yaku na ga alaka bi ta ƙarshe fatiya kaɗai simple na zo magariba na samu alaka ɗaya ta magariba me ake alaka ta bi ta magariba ka san fatiya da sura a bayyane azama ta iya sai ka ci ko kai ka kuma ka fatiya kaɗai a tarce wannan shine zahirin magana kuma yayi zama ba gobe da wahala kullum abin da ka samu da liman suka ɗauka shi ne farkon sallaka kuni zai ka ciko gurin sauran na samar ka abin misali isha raka biyu samu na ke raka biyu ta isha fatiha kada a sarce sun zai kurum wanda ce maka a tsawar tawili to ai baka samu fatiha ba da sura baka samu sura ba kai ka bar sura sadaka sai a sallaka ba sura a wannan bin liman ta zama haka nan sai ka tabbata akwai baka fatiha baka sura ma ka zama sallah misali ta kai mai tambaya ta kai mai tambaya mai wannan magana da ka ce bin samu sura ba ban da sallah matsala ce to da ka zo liman kai da ka zo liman iya ruku'i kai kai mai malikin iya ruku'i sai ka bi shi ka kai ruku'i ka samu wannan raka'a ta ce ba ka samu raka'a anan kana fatiha ma fatiha baka ma dalilin bin liman haka kana sallah kira shi ma wannan dalilin bin liman tana masalla kai kama kai kama wancan tawili ne ce aka bar sura ka sama ka ta shuba a kanka kai ka sai kai min tambaye ai maliki ai dan samu liman a cikin rukuni ka samu wannan raka'a to fatiha ma kana da ka samu ba amma ka ta kana sallah dan mi kana tare da liman inda ka dai kai rukuni ba fatiha akwai sallah to kenan bin liman iya canza mutum sallah wannan akan haka kenan kurin in ka zo liman iya sallah kurin ka ɗauka abin da ka samu da liman shine farkon sallah ka kurin biyu ka samu ka ciko biyu abin da ke biyu na ƙarshe ɗaya ka samu ya ka ciko kurin haka za ka yi kurin zuwa ƙarshe sai wannan dai ruwa ya gata ta kan abu huraira idza sami'tu min iqamata famshu ila sala an an ta da iqama ko ta yi zuwa sallah wa alaikum musakinata wal waqar kuna da nutsuwa ta gababuwa da hankali tunaninku wala tusrifu kaku gudu gudu fama adrakatum duk abin kuka riska fasallu ku sallata wa ma fatakum fa atimmu abinda kuka yi huce ku ku ciku ko sai akan fitri wannan shine magana kan haka na kuma shine hujjar jamhur na magana samun raka samun jami'i inda ka samu ko da ka samu ka samu jami'i wanda shine dai su a malikiya suna cewa ya ka samu raka guda kuma samu raka guda baka jami'i wannan ya tabbatar ma da cewa abin da ka samu kuma bangaren ladan ma ya tabbata sun sun abi daud ramadan ta ce idan ka zo masallacin dai ba wannan gama dai ka zo kurin ka zo ka kama kada kurin ka zo an kare za ba ka ladan ma ka shigo kamar da kai akai sun sun abi daud kuma ruwa ta inganta kan haka nan kenan na haka kurin ka ba kan kawala sai وعن أبي وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاتي وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاتي مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل رواه أبو داود والنسائي وساوي بن حبان أبي بن كعب كيتشيوا رضي الله عنه من صلى الله عليه وسلم يأتي salatar rajul ma rajul sallan mutum da wani ku biyu azka min salati wa tahi arkaka tayi muhimmanci akan sallar kai daya wa salatu ma rajulaini sallaka da kai da mutum biyu uku kenan ko azka min salati ma rajul tayi ta ku ta ku biyu kai da wani wa ma kan aka tarfa abinda abinda yake yawa shi Allah shi kun ya karanta da kai kenan sallah inda aka yi taruwa wurin da aka yi jami'in da dama ya yi inda yake mutane an kaɗan ne magana kenan din lokacin da ta yi yawa jama'a suka yi yawa ya yi soyuwa a wajen Allah shi ne abin da ke kanta da kai ana inda abin ya yawa sannan kuma kenan Allah ya yi san inda ya yi yawa kuma dama asali shar'anta ma jami'in da aka yi da mun diba ai haɗuwa musulmi a wuri guda ba a watsi ba ta can a turusan goma ta talatin a watsi haɗuwa wuri guda shi ne mahimmancin dama aka shar'anta jam'in na sallah guda biyar aka yi kuma na juma'a babba ƙarshe kuma aka yi na haji duk neman haɗin kan musulmi haɗuwa musulmi a wuri guda وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها ummu waraka daya cikin mata sahabbai makaranciya annabi sallallahu alaihi wasallama ya mata umarnin ta jagoranci ɗan gidanta zama limamin gidanta wannan iyakar tana cikin da limancin mace amma ta ma'in gidanta ba masallaci ba kuma koma a ina za su yi sallan mata tsarin limancin limamai ba inda maza bane ba su aisha su musalama aka saba suna limanci amma ya ake tsayawa suke tsakiyar sahun gaba suke tsayawa tsake shi ba ta shiga gaba inda namiji ta mace ba ta limanta shiga gaba ko da matan na gaba ya ta shiga ta sadi da sahun amma shiga tsaka tsakar sahu na gaba nan take shiga suna aiki da aikin da suna yi ba ta shiga gaba irin na maza kenan dai akwai shar'anta yin yamacin jami'i na limanci na mace game da mata ba maza ba kuma su aisha suna yi su duk mata da suna yi ba na mace ba kan shigar limancin mace duk da wasu na ga mace san mata limanci gaba daya a tana yi amma mata take ba وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى أنس بن مالك رضي الله عنه كبار اللابار أنه صلى الله عليه وسلم يا ياسا أم ابن أم مكتوم حليفة أما صلى شي أنا مزي بلاغرو ياسا أنا مكاو شيني خليفة أما صلى شي زي صلى الله عليه وسلم kuma iya wani limancin iya makaho nan ya ture maka magana masu kawo karhanci limancin makaho sai maka ruwi ne ba ma magana karhanci annabi manzo Allah shine abin koyon mu kuma shi ya bada dama ai haka kin kuma shi da kashi mai aikace dan haka babu wani illa in dai makahon shine masani da na alqur'ani shi ya dace sallar akan mai ido mara mara ido addini sai wannan ruwa ce babu ahmad kuma abu dawud kuma da wani hadisin ya tabbata sai na ne yake cewa sai ya ce wani hawahu libin hibban irin wannan ruwaya ta arzikin malik a nan salama ya sa ibn makatum limanci a masallaci iya matsayin makawo akwai ta ibn hibban ya kawo wannan ruwaya amma daga aisha ba daga arsu ba kina abin ya zo ta wuri da dama ba wuri guda ba ita ma aisha ta bada labarin haka ya wakana wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sallu ala man qala la ilaha illa allah wa sallu khalfa man qala la ilaha illa allah rahu darqutni bi isnad da'if ibn umar ke bada labari ne wata zo yana cewa an ce manzana sallar sallama ya ce ku yi sallah duk wanda ya kalmar la'ila illallah ya in ya mutu a mai sallah haka ku yi sallah bayan duk mai kalmar la'ila illallah wanda shi na hadisin da mahi yawa in bida suke kawo ahli sunna to hukunci da annabi ya ce a sallah duk ba mai la'ila illallah haka shi ne suke kawo to ruwa da hukunan ba ta da inganci ba ta da inganci kuma a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kashi game da bin wasu wanda ba sa kan hanya an kace haka ne dunin masu cewa ma masu cewa ma akwai sallah kaga ai suna magana babu hani ba ce sallah ba ta ba amma ba mai goyon bayan haka kuma idan ka ki yin ba wani abu zai aibanta ka kaga da wani manzon Allah ne ya ce wa ita wa sahabbai duk da mutum wannan ba ba ma matsalar kalmar shahada ko ni ba matsalar matsalar shi laihi na tunji alƙira ko annabi ta sahabbai wannan kai karin kuliminci sun kada mun sallah kaga ga ibn umar ya shigo masallaci ana wata bid'a a wajen makarama ce ta niyya liman yazo sallah ta zo as-salatu as-salatu yarhamukum Allah as-salatu yarhamukum Allah ko ya sallah ya ciri sai la bal sallah inda ke bid'a gaba ɗaya ma to kaga kenan inda ha umuni annabi yayi kaga kenan ya lahi ko zaman hadisin bai inganta ba ruwaya bata inganta ba ta cewa annabi ya umarni a sallah bayan dimi la ilaha illallah kenan da abin da ya shirka duk lalace shi kenan ko hadisin bai inganta ba daga daga manzon da Allah ya wa ana ali bin abi talib radiyallahu ta'ala an qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا أتاكم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فلسنا كما يسنع الإمام rahu turmizi bi sanadin da'if sai tana da ke cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku ya zo sallah liman yana wani hali ka yi zamanto kamar yadda halin liman ita ma ka yi wannan ruwaya tana da isnadi duk da ya kama magana mai rauni su wannan suna ga iya da hanyoyi shi da Allah da hal maganar cewa a jumulce haka ne a aikace na liman a wani hali haka za ka zama kai kabbara a ruku yake kaza ruku za ka yi a sujada ke sujada ka yi baka jira shi idan ko da wannan ruwa ta bata da inganci a ƙarƙashin asalin tushe abin haka ke dama ilima wani hali ke zama haka za ka yi tahiyya ki ka zama maka ta in jira kana jira ya taso tahiyya ka bishi kana jira sai ya ƙare sujada kai kana tsaye kana jira ya taso tunda a wani raka'a ta wuce ka ka ce kai ba kai ba a duk halin da yake ciki za ka yi a rukuyi ka shiga rukuyi a sujada ka je sujada kai ma haka ne kwarai sai babu salatul musafir wal marid babu mai mana bayanin sallar mara lafiya ya sallar ɗan bulaguro da mara lafiya ya za su yi sallah an aisha ta radiyallahu an haƙalat awwalin masu jata salatu arkatai ƙoƙirar salatu safari wa utimmat salatul hadar muttafaqun alaikum aisha ta ce harkon ma farin ta sallah da harko da aka aiko ba za ka jibiri da harko a sallah sallah raka a biyu ce da harko ko ce biyu ce banda magarba ta ce fa'oƙirar tana ta samar ya aka tabbatar biyun a sallar bulaguru a otimmat salatul hadar sai aka cika hudu a sallar zaman gida bulaguru suna nan biyunta a gida za a yi raka a hudu amma da farko a gidan ma biyu ce nan duk zai baka magana ta masu mas'alar cewa su ba su aiki da sunna kan magana ba kasaran sallah a yanzu zai ce maka ba kasaran sallah sai a jihadi ne yanzu kuma jihadi kaje to shi wanda ya ya kamata tambaya mana ra'ayin to ana samu raka hudun ko biyu sai daga ce ba a yin ba a yin biyu ba a yin biyu da a hudu a na kasan hudu suna kai damar gima su cewa ya za a yi raka a yi raka biyu a balagu da a hudu haka shi ne sake a mara da fito an kace hudun za a taɓa shi to a na kasan hudun ya ce abin da gudu shi canza kuma noli sun nabi wani da bukhari wannan ruwa da makaranta bukhari ya kawo musulmi ya kawo labarin aisha radiyallahu anha cewa farkon sallar bibi ne daga baya aka tabbatar da biyun a bulaguro aka tabbatar da hudu a halin zaman gida wajen bukhari lafazin bukhari sun sai bukhari ta ruwaya ya ce haka sallah take biyu ta sun mahajara fufudu ta arba'in kina ina so kwanta maka annabi da zaman da ya maka iya sallah a zuwa nasu sunan wani raka bibi ce sai da hijira ne tukwan fafirrata arba'an aka farrata ka ta koma hudu amma da a zan maka aka yi bibi ake ya ce fafirrata arba'an ya ce sun hada aka yi hijira fafirrata arba'an aka farrata ta raka hudu wa ƙirar za ta safar alal awal sai aka tabbatar da bulaguro a irin farko da ake a da amma gida ne aka yawa ƙari a gida aka tabbatar da ita a hudun amma a bulaguro tana nan a biyu زاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة نعم قال إمام أحمد cewa da aka yi magana biyu biyu to ai akwai magaraba to ita amma ita magaraba batta cikin dama ita magaraba dama ita dama wata uku ce can dama ita kenan ba ba rage ta ba ko a kasaru ba a yin kasar magaraba haka asuba dama ita biyu kuma ta karata ba saboda ana mata dogon karatu a cikin haka abin yake wannan dai kina iya tabbatar ma da maganar sallar kullum bulaguro raka a biyu kuran shine kaman ina ga sai imamu shokani ina sai imamu ibn hazam suna ga maganar cewa wanda zai raka a hudu a bulaguro kama a gida kai takwas ne haka sun suka ce kawai kaman ka yi takwas a gida ne mai bambancin ku da su shi annabi ya shar'anta abu lagoro biyu ce a gida hudu domin mamanci wance wance hudun abu lagoro da wanda takwas a gida duk ɗaya kuke haka imamu shukani imam ibn hazan saka suka bayani wannan mas'ala ce duk da abin suka fahimta ne kan bin umarni da aka ce kai bin umarni haka yace a yi hudu a gida a yi biyu a balaguro kai ka ci a'a wani ma zai ci ai shi wai da ya fito da garinsu bai bi niyya jiya maka da wasu baki sun ana magana wai shi malam ali da ya fito da garinmu bai yi bi niyya ta ta kasaru shi ko an ce an kauto gonakan garinmu kuke niyya gonakan garinmu kuke niyya kasaru na ce akwai magana na ce inda ake magana gonakan garin akwai a cikin fikihu su wani malaman suna magana ne fara ƙasarka da ka bar gonakan garinku sallah ta kama ka ta kasar sallah ba ka ta wucin garin ba shi ga abin da suka magana gonakan garinku inda daga inda kake shiga ƙasar da ka bar gonakan garinku ka shiga wani wuri ko an sallah ta kama za ka yi tun da ka bar gonakan garinku kenan za ka yi ba ka ce garin za ka je ba to sallah raka abi ta kama za ka yi raka abi ba ta suka yi ba ya na kunya da gonakan garinku shi yau mai niyya ba ta ɗauko niyya ba to kuma shi ne ce musu misali in za ka yi sallah a gida sai ka ce zai sallah zaman gida ya ce a to su misa yi abu lagos kayi kayan niyya zaman sallah zaman zaman abu lagos ya ce duk ɗaya ne kurin kai tsaye kana bulaguro sallah ka kai tsaye sun raka abu ci kana gida raka sallah ka raka abu ci kuɗa yana baka bukata a gida ka ce sallah zaman gida ce haka abu lagos bai bukata wannan kun ba kai wahala ne na wata sarakar ada a farajin waye kasar duka ya yi ta karatu dogon karatu wanda ba sa shi ba kenan a takaice maganar kasar gaskiya magana shi ne ta cewa kasar azima ta kamar da shi kasar bin taimiyya cikin fatawa ita kasar azima ce haka aka ɗora makon amma ce jami'i rukusa ce shi gama sallah mutane suna gama suke mutane suna gama abu guda suna gama matsayin jami'in sallah da kasau an shar'anta kai jama'an wa kasar sallah sun kana bulaguro ko wani halin da ruwa gidan na ruwa ko na ba amma ina iya kuma in ce ban na yin jami'in in ya raba sallah ko ci kuma yana yi ba ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yana raba sallar iya iya bulaguran zai azhar ita kadai haute shi daga wasan koyar da asar haka ruwa annabi sati a sati ana magana ruwa a Madina ko annabi hauta ba kai juma'a duka sallah hauta kiran sallah ba ko har juma'a ta kashe bai da hauta ba aka yi waka aka yi wance ce abi jami'i ba a juma'a ka tsara ba jami'i ne a takaice jami'i ana iya yi in aka bukata kuma ba ba dai bane ba wannan shi yasa jami'i bukata ce in kun bukata kuna bulaguro kuna da gito kuna ta matsala an ba ku dama ne an ba ku dama an shar'anta muku ku yi jami'in sallah ku tayi ku hakokin ku ko ku ta gida danka a wajen dawa ya wahala ko annan shine ko matsayin matsayin jami'in sallah amma ba wanda bana kamar da mutum sallah bai a tar hankali a tar gima da liman ya ce bai bai ba ita ne ce bai ba matsala komai ba da ba zuwa bane ba amma ta kasar rukun kaida ce ko ka huruci abu da guru zaka huruci abu da guru kun mu koma magana su ibn hazan baka sallah akai an ga cika su aka kace sallah wani takwas kai na san ta suke baka sallah ba mu suka ce kaman ka tabbas kaman ka tabbas a gida ne kana sallah sun haka suka ce ne kala ka wani abu laburu duk da wani aikin sahabbai ya fikihun misali kenan irin su Usman ya ba da fikihun su su ganin ba a ce ba sallah amma abin da yi yin kasar misashin lahiya wannan fikihu ta ba sallah bayanin su ina zama ne da Usman Shafani me lokacin da Usman bin Affan sun bin afan ya wata fikin shi wani tawilin shi shi cika sallah yake abu dago sun bin afan an zo amina cikin cikin jama'a cikin alhazai usman ya dogi kan cika sallah amina ibn mas'ud ya bujuro mishi ya mai inkari a wani wurin mun yi sallah da annabi sallallahu alaihi mun yi da abubakar mun yi da umar kowa kasar yake kai za ka cika bayan sun fafata an ƙare usman yana kan aƙidar shi ta daga cikawa aka tashi usman ya yi sallah ko ibn mas'ud kuma ya bi shi aka yi sallah kasan mutane musu galiya sai aka kira ta ibn mas'ud ai ba ta wasallata ba ka aibar ka abin da kuma ka sallah da shi kai ka zo ka soke shi ka aibar da abin da yi kuma na sallah da kai kuma me yake cewa al-khilaf sharrun sabanin shari ne alkhilaf shari ma'ana iya gudun saban da usman aka ce ci bai bi shi ba matsala ce ka nan gudun sabani da shi usman gudun ka kana cikin al'umma shi yasa ce bi shi amma ce wallahi na gubban mu ce da raka'a biyu karɓaɓɓu da wannan raka'a hudu na yi da raka'a ta biyu ta kasaro karɓaɓɓa da kasaro da raka'a hudu amma na kun yabi ne don gudun sabani to shine shine kenan akan fitin usman ba ta ba sallah ta bin sun ba ta ba sallah ba amma dai gaskiya magana ana wannan abubuwan sun zo kurin ka tsaya da abin zo gangariya ka huta kurin amma wurin ka kurin ka raka biyu a gida ka raka hudu kurin ya yi lahiya gaskiya ko nan ba mu inkari ba mu ce ma ka lahi inda ake ya halitta a yi kuma suna kawo usman da cikin tawilin shi allah alam duk da ba bane ba tabbatacce ganin iya ga wani na wuri da kowa da kowa suna zawa kamar ta gaske da sallah a zuwar a raka a biyu wani tawili da mutane suke kawo neman mota za mu gane shi annabi bi sanar da baki ba shi annabi da ya kasar amina ba da bakin ba kai shi abubakar da ba da bakin bai umar da ba da bakin bai amma bai shiga ba kenan na kurin da mutane suna kawo har gwamnati ma cikin tawili da ake kawo shine inda ya shi ban inda ya tabbata Usman bin Affan ya armi a Makka iyar mace a Makka kenan in ya iyar in ya zo a zaman Makka iyar iyar mace kenan dan gari ne ta maduwan tawilin nake ba'i da gaskiya me yasa inda har magana mace ce maka sun ma tana da ibnu sa'ud sun ma tana da ibnu sa'ud ba magana jayya ma ba jayya ma ina mace ne nake nan gari inda har a ce mace gaji a maka ba ma tattaunawa shi da ibnu sa'ud ka ji su ba wata mace kullun da haka ne wata yan taka abu ba magana bace ba ta ta magana ta mace ka san mutum in yar mace a gari dan gari ne ko da ba garin ku bane ba misali yanzu kana da mace misali a Maradi ko Agaza ko Kano kaje can ba da kake kan ba kasar sallah misali kana mace a garin garin da kake rayuwa kana mace garin da kake aiki kai kasar mu ita kai ta hanya me mace a gari biyu ji kasar shi dai ita hanya ka hanya ji ka hanya zo amma iya zuwa can ka kare kasar kana zuwa nan ka kare ka zo gida duk mai mace biyu kusa mana haka duk da mace kana kana mace a garin ba ka kasar gaba cikin kasar a gida kake eh a cikin mace ce gida haka ne ya ce kenan yanzu sai وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر رواه دار القطني ورواته الثقات إلا أنه معلول ولمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشق عليه wannan ruwaya abinda take faɗi aisha tana ba labarin annabi sallallahu alaihi wasallama wai wai a ruwaya wai yana rage sallah abu laguro iya cikawa iya azumi iya sha wannan labari na tara kudi ne azisin iya da illa masu ruwa cikin sakati ne kasan da a ce misali za a da masu kanta hadisi ta ga an sa rijalu rijalu sahi rijalu sikat na wannan bai kwanta maka ingancin hadisi kamun da bidiyo da ke biyowa baya ya rijalu zai sahi ne yanzu illa ta yin kita wani sayin kita bai da bukatar suka masu karuwaye duka haka wani irsal duk bai bukatar mutum ne duka a cikin sinadin zan sayi wannan ne duka sayi amma matsalar irsal jin wannan ko in kita a takace dai don kaka an sanar wani hadin rizalu don sayi wannan ba hukunci wani hadisa yin gaba isnadin ne mutane aka labari suna da mutane ne amintattu amma yakan a sami illa a cikin ruwaye akan dalilai na inkita ko irsal na misali an dauke wani ba a bace wani ba ko magana ta ta ta me ake cewa wadda me ake cewa inda da ake ta ta shuba da yake magana wannan wannan abin da yake na na ɗauke wani cikin ruwa ya kace dai kenan tadlis tadlis da tadlis kenan mun kai mun tadlis ka kai tadlis in ka dibi mun mazajin gaba ɗaya babu wani mai illa amma tadlis ya bata hadisin gaba ɗaya tunda akwai tadlis a ciki aka gano shine illa yake ganawa gaban malaman su ganka akwai da yawa wani abun ba magana malaman hadisi suna gano matsayin hadisi ba ta hanyar sanadi kaɗai ba za a yi gano matsayin hadisi sinadin gaba ɗaya mutanen ƙware ne amma ƙwararrun malaman hadisi ta wata hanya ne su bisu bin ba a ba a mazajen sai a jiba wannan dalili ya gano ƙarya ce makan na taɓa misali na yahudawan haibar da halifa bayan tsawon zamani sai su halifa wancan zamani da takarda cewa an sa hannu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka amshi jiziya a wajen yahudawan haibar kuna amsa ya ce ka amsu jizya kuma gami ga shaida ta mu'awiya da sa'ad bin abi waqas sa'ad sa'ad bin mu'az sa'ad bin mu'az sa'ad bin mu'az to yanzu anan abin da annabi ta annabi iya na aka yi ma ka magana rijali ce gari da sanadi annabi iya rijali to amma an kawo ni magana wajen halifa ina ga cikin anan wannan wannan ina ga wannan iraki hamza hamza da iraki ina gani shi malamin hadisi ya kirawo shi to aka zo takarda ana girma ta takarda da manzo Allah da hannun shi aka aka sa hannu manzo Allah suka waka aji dan yaudara aka aje maka halifa ga abin da annabi ya ce kun guna masa hamza da ya doka ya diba ya diba ya diba ya diba sai kuma zuwa mata subhanallah ka to wata kaza annabi a towar towar habiyo da mata ita ƙarya ce ƙarya a za kai kace ƙarya ce kuma kai abinda aka sani da kace ƙarya ce ci kusa wannan takarda an ce munan sa zama yayi sa hannu ya ya ki ka amshi jizya ta mutanen Khaibar kuma ga sheda ta Sa'ad ibn Mu'az da sheda ta Muawiya yace da farko dai na aiki nan kuma aiki tarihi abin sananne kowa sai ba saɓani sa'ad bin mu'az a yana da su handak handak kuma handak shekara yin da shekara ta tabi daga handak shekara ta tabi daga handak kowa sa ne mutu ba mu zaɓa zaɓa ne kan shi shi ne bin ma'auya shigo bai musulun ta bai shekara ta kusa musulun ta buɗe maka shigo a naka kabir su mu haifar kowa sa yin da shekara ta bakwai kenan shi ɗaya da aka gawo kahin a yi haifar ma ya mutu shi kuma ɗaya da aka yi shaida bayan an tsare haibar ma kuma ya musulunta da za su shaida kan namu daga nan kowa ya ga ruwa ka kuma ba ba ba jayya ya ga tsuru tsuru ba kai ga kai aka shirya kuma tauro ne kai ga aka shirya kuma tauro ne ba wani magana kullum ba kun ba ga dama ko za ka ne amma ka take da sinadi ya ka samu matsala amma kurin aiki yayi kurin tarihi da duba abu da kurin cikin kariya ce ya ce ya ce ake ilimin illa na malaman hadisi ƙwarhe ƙwararmu ma ihe ƙwararru su ɗin abu hannun sa hannun jewa na gano magana ya gaba na kata kamar zamana ce kamar zamana ce ko matar a matsala gurin an yi za a yi ta kace haka ce amma kadi ba akwai Allah mun kan samu kwanan labarin hijaji wani shuba shuba haka ce haka ce wannan shugaban ake malaman hadisi aminu wani fina hadisi shuba mun kan sa hadisi ne shi hadisi ne amma hanyar hadisi da muka na arwalla na an kala arwalla an kace kai kai adan nan da ake can kai in koji da buɗe kwalle ne ba ko yace duk wanda ya arwalla yace ashhadu an la ilaha illallah wa hada la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko an ce za a buɗe maka kwalle ga tabbas ko amma wannan shuba sai ji wannan labarin ta hanya daban hanyar isnadin akwai matsala yayi shi he kabin diddigin maganar sai gano maganar akwai waɗanda mutanen da aka ɓoye a cikin sanadu wanda ba shi da aka ta a tadlis aka ƙi waɗansu kuma suna da illa to ke shi gona a cikin ilimin hadisi iya da cikin mugun aiki da shi ba iya cewa shi gwanda ya yi zina ya yi tadlis sai wala ta gwanda ya ce in sha wuɗarin da suka ciki na ya yi ma alkhairi da yin tadlis ya yi tsadin iya cikin masu inkarin tadlis wani matsala ce ta ɓoye gaskiya ka san mutumin sare mutum wani mutum mutum mutane ba ta amince da shi ba kai amince da kai an san makariya baka mutum kwaye ne an ka kare bari da kun kawo daga wanda ya gaya maka kana tsoro an ka faɗi wannan mutumin za a tura jisun naka ya ka ɓoye ya ka na gaba wata hikima wata malamai suke yi ba ce ba ka ƙarya gan kariya ba su misali ma lura gaya mu ma ce labari ma lura ba labari shi ba samu daga ahmad su bai kuma ce ma lura in ce na samu labari daga ahmad an ahmad ne amma shi ma ahmad ya gaya mani ma lura gaya mani kai koyi ma lura na san ma lura da matsala an kowace labarin ma lura ne kuka ɗauka labarin kan kyale shi ce wani labari daga Ahmad to in na ambaci wannan na harko wanda ya gama labarin hadisin na zai illa dan ga batun hadisi na ya koye shi ko nan ya illa wanda in aka yi labarin wajen shi ya yi da matsala a takaice da malamai suna da hanyoyi da yawa na gano gaskiya ƙarya na matsala ne sanadi na hadisi ba sai sanadi kaɗai ba kurin zun zurutan hadisin ko ba da yawa sai gano ba sai ina ne muke ya ce yanzu yanzu da kenan wannan magana hadisin farko na aisha cewa ta ba da labari a nan sallallahu alaihi wasallam kana ya kasuru wa fi safar wa tum iya cikawa abu da iya kasar iya cikawa bai tabbata ba wannan kuma ni kamar sanar sanar yana da illa iya da illa sai ce wal mahfuz ana aisha min fi'liha aka ce da man shaz mahfuz hadisin da yake ake aiki shi kan magana abinda ya tabbata kan Aisha ba ta ce manzon Allah ba yana kasar ita dai inda Usman ya tawili ita ma tana cika sallah shine duk da Aisha ita ta ruwaito hadisi mun kanta a baya asalin sallah an farata sallah raka'a biyu da ma farkon ta biyu ta abulau aka aka saka sallah tace aka tabbatar da biyin abulau abulaguro aka tabbatar da hudu a gida ita kai labar annaba kai zago kamar ta haka samu tana cikawa da za a koyi da wata kawo da sun nata na da za a koyi na musamman mai tawurinsa ba nan kenan ruwa ya tabbata ta kai daga aisha ne ita ma mulki iliya ita ce ta aikatan ta cika sallah kuma amma a maganar wannan a wata hanya da ba mun san annabi sallallahu alaihi wasallam a harkar bulaguro yakan azumi yakan sha wannan kun ta tabbata ta wata hanya daban abu da guru a rantar wani lokaci yakan ɗauki azumi har daga baya an sha wala a sha ruwa wani lokaci ma an ɗauki azumin an yi nisa rana ta yi mutane sun fara buguwa ya ce a kawo aka mai abin sha gaban kowa ɗaga sha kuma ce kowa sha kowa sha ruwa nan nan an bugu ka ke da na kowa azumi ke haka wata za a tabla gwanon wani iyayi azumi wani bai su zan sahabbai wannan an samu je magana shi azumi wannan iya da kana da dama ko ka yi azumi ko ka yi ko ka sha ruwa na ba laifi bane ba kuma yan waka samu yan wani bala'i zamani yanzu wani zai samu bulagoran a cikin azumi za a yi mota kirmatize ko a cikin jirgi ba matsala komi wanda an kace iyawa lokacin da za a rama kana gida garin ku zai yi maki rama ta maka wahala kaga a nan ka yi bulagoran a cikin bulagoran ka azumi ya gyara ka kana zama a cikin mota za a nan zai ko malaysia nigeria a azumi kace kace baka zaka sha ruwa sai ka tsoro ruwan zaka sha ba lokacin Nigeria a zakarin kan aka Kano kace azumi zaka sha ruwa kan ruwa wala ka sha wala ba ku da ka wurin ba kuma ko ayin yanzu to mala haka kaga ba su gano wa wai azumi ya da ba gama bulaguro ne mun da tayi annabi ka tagar wannan lokacin wannan azumi wallahi muka tiyawo kai kai da magana wai wata wata wata ke gwara maka ne ma ta arna maka wata sai muka ta ana da muka muka samu da mu musa ya ta arna a wasu mun kai wannan ba ba kai kanka sai kuma musu baka wallahi da wani wurin arna muka samu muka samu da mun sha amma hausa da suke baka azumi ne kuma musu baka kai azumi suke maka maka su bisa gadi azumi ne yake a cikin bulaguro kai bisa yarda kaga irin wannan kaga suka sai wannan wannan wannan maka sharu wannan maka azumin kai da hayya irin wannan tahiyya ba za ka je ka samu kada samu ruwan sha ma haka nan anan ka kai azumin kai gyara ka daga kai ka sharu ba ruwan sha ma da maka wala tun daga da wannan kawara sai ka sha ba kada samu ruwa kenan dai a takaice shi azumi kai da an baka dama in kaga zai gyara ka kai in kaga bai gyara ka sha kur haka ne magana azumi hatta da ake magana lasa min siyam lasa min bil siyam fi safar wata ruwa ta tabbata bai daga cikin da'a azumi abu laguru wannan suka wannan hadisin sai suka kawo kenan san ma kenan ba da'a bane ba azumi abu laguru shigo abin da annabi kawo magana yayi ne akan wanda suka samu matsala a cikin tahiyya suna buguwa ana musu inuwa ana musu inuwa azumi ya buga su annabi ce a sharuwa ko a sharuwa shi ma sharuwa to wannan yayi magana cewa kasu doka wai birrin ne shine da'a ga Allah ya yi abu laburu shine tuni musu su sanar yasa mun musu sai musafar wannan bane baka ce kai da'a ce Allah kai ka zina shi a cikin laburu amma tarwa ce ulaka usat ulaka usat ulaka usat wannan ma sab Allah ne annabi ce ma sab Allah sun ki bin mun aji azumi ko suna bugu sun bugu annabi ya ce aji azumi to wannan annabi ya ce bai cikin da'a azumi abu laburu ya ce masa azumin masab Allah ne kan wata dalili ne ya kawo kan dalilin taurin kai akan bin umarnin shi amma ba lahi bane ba dan ka azumi abu laburu ko ka aji to kenan da ya ce al-mafuz yanzu da kenan kana ya kasuru fi safar tum wa sum wa fitr iya iya kasaru iya rage sallah abu laburu iya cikawa iya azumi iya cin abinci wanda waya kawo daru kudini ta ruwatu sikati masu ruwaya sikati ne amma illa na ma'lum hadin yana illa wani mafuz abin da yake mafuz abin aiki tabbatacce an aisha min fi'liya ita ce aikata ta cika sallar wa qalat abin da tace ban ta cika innahu la shukku alayhi nabi mu halali kenan tunda ba halakun nake kana nake cikawa tana haka ta Allah wa an ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته معصيته kenan Allah iya san in rangume ka amshi wannan rangume nashi iya san haka kamar da ke kin ka ji sabon shi na mai saka magana tun an baka amma rangume kai kasar sallah me zaka saka kai ka saka ramar ta maka karge mata kuma ta koma ta koma biyu shi Abdullahi bin Umar ke tashi ko na fila bai ban sallah shi hazai na fila yanzu suka sallah mace gaba daya amma kuma Allah maka bada gurkun kai kai bi ka tafi yace amma zan cika zan zan cika zan yace zan nafila raka'a biyu ko da yake ba sallah a zuwa kuka a zuwa ce in cika sallah ba dai mu kun an yi rangon kun ka huta kun kai ka huta yace rawu ahmad wa sahawi bin khuzaimah wa ibn hibban sai yace wa fi ruwa kenan kama yuhibbu an tu'ta azaimu kenan wata ruwaya da yace inna Allah ta'ala yuhibbu an tuta ruqsau Allah iya so a ji mu rangume in yayi kama yuhibbu an tuta azabin kaman da yake so in yace farallal a ji abin da ya fara takin wa an Anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masjid las amyal aw farasit salla rak'atayn rawahu muslim Anas bin Malik yace wa manzana sallallahu ya kasance in yi bulagoran mil uku suna akwai shaka ta mai ruwaya mil uku ya ce ko falsafi uku to mu doki ma mu doki ma mai yawa falsafi uku falsafi falsafi guda zaka ce mil uku ne to ka dauki uku so uku nawa ba tara ba kilo ga kilo kilo falsafi mil guda kilo kusan guda da rabi ne kamar kusan kilo mil guda kilo na zamani kilo guda da rabi misali mil 600 metr ne a kilo misali ko su ɗauka dai kilo ɗin rabi to idan ka ɗauki kilo tara ka ɗauko kilo hudu da rabi rabi rabi ke ɗauko kilo na da baka sha hudu sa hudu to wannan shi ne abin da aka samu ka ɗauki makonin ruwa ko kira annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ƙasarin sallah a ƙasa da kilo goma sha biyar kuma sai ƙasa kilo shirma ba shi da yawa ko masu sai babu lagoro zuwa murya ko zuwa turmuni kilo 20 to annabi yayi wannan kuma ruwa ta ruwa ta musulun su ma malikiya masu cewa ai he ya kai mil 48 su ce a zamani kilo ya ta kai kilo 81 a lissafin malikiya ba kasarin sallah sai ka bulaguron da ya kai tsawon kilo 81 amma shi ba kasarin sallah to me ya hujja babu ruwa da manzana ce kafu kasar sallah ta kun taka nan kurin hujjar su annabi sallallahu ya bulagoro asfarin yana je ya je bulagoron garin mil abin ta kusa ya je kasar sallah kun shi labarin ya je guri kaza wannan garin an auna iya da tsawon tahiyar garin mil abin ta kusa ya je can ya kasar sallah to shi da ce to anan an ce kasar haka ba a yi ko zama sai ka ce wani ya je maraɗi ya kasar sallah za ka biya ta kawa ko a takashe misali na je kilo 200 na kasar ake amma labari na na je kilo 200 na kasar sallah to wace bai ba an kasa kamar bin kasar sallah to kuma gashi ruwa ta inganta shi a nan sallah salama ya yi kasarin sallah a ƙasa da kilo 20 a fasa shi to me matsalin ka da haka nan gaskiyar magana ce babu wata sunna tabbatata war ta kayyade maganar kilo kaza za a yi kasar sallah babu ruwaya ingantata daga manzon da Allah ya ko ta kayyade sai abin da Abdullahi bin Umar ke cewa la kharajtu min al-qasatu salah ko mun da zan ne bala guroni ko kabin da zan ne bala sallah nan gaya tin kenan dai bala guroni shine aka ce kurin zamu doki idan aka ce bala guroni tun da sallah ko mun aika shi amma aka samu wani gari babban gari ne ba mai cewa bisa ake yata unguwa suka bincike in su tokyo in su new york kilo 200 a cikin gari guda sakarar a ce a nan ko kilo 200 gajin sallar ta kama ka ba ta ga kasar sallah don a yanar a sunan unguwa kake ba mai cewa ka balbala wurin kai yawon nake a cikin gari a gari guda kake nan ko ya kai 200 ba kasar sallah amma ka hausa garin ka tauna gari ko kasa haka ne za ka san sallah kina abin iyakar maganar bulaguro kura inda amma sunan bulaguro sai wannan shine zai kenan a takaice akan abin da wannan shine ke kayyade kenan tahiya ta bulaguro abin da aka samu jiya na salama yayi an kace ta mila abin ta fasto can labarin ya tahiya mila abin ta kwasa ya kafa sallah gashi mun samu ya tahiya ma ta mil uku mil ko mun sai uku ya kasan sallah kinan sai kaje can kace can to yayi a can to mun ga nan ma kuma yayi yayi kasa da haka mil fasahi fasahi zamu ci uku shine mai yadda ko mil uku mun mil uku ta salasa amma yayi an farasa to muka ce ma ce shakka ta mil ma ce milkin ruji fasahi ma to fasahin kai ce da kai ba kilo goma sha biyar to kenan yace ana sake cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسجد تسعة أميال أو أفرسد من ذلك دنيه تبلاغور من أكو كفسك أكو سلى ركعتين إيه سلى ركعة بيو ورواه مسلم رواية الإمام مسلم نبنى كما تمزح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتنى. ها؟